رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yau 21 ga watan rajab shekara ta 1444 hijiriya wanda ya dace da 12 ga watan biyu shekara ta 2023 meladiya muna darasi na 128 a cikin wannan littafi mai albarka muktasaru zadul ma'ad na شيخ الدعوة الإسلامية محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة ina amfani da wannan dama da wannan lokaci ina miƙa wa 'yan uwa na wannan majalisi a ta'aziyar rasuwar malam limami na wannan masallaci malam hassan wanda da shi muka rufe karatunmu kafin mu tafi hutu an yi rasuwar bana nan ina fatan Allah ya fi masa Allah ubangiji ya ji kansa Allah ya sa yana cikin gidan aljanna abubuwan da ya na alkhairi Allah ya sa ya bi shi kuskuren da ya yi Allah ubangiji ya fi masa iyalansa Allah ya sa musu albarka iliminsa Allah ya daɗa yaɗa shi mu kuma abin tausayi mu ma da muke hanya Allah ya sa mu samu kyakkyawan cikawa mu mutu da imani kuma ya sa rayuwar mu ta yi inganci Allah ubangiji ya rangwanta mana ina muku taziya ina yi wa al'ummar musulmi da duniya gaba ɗaya taziya da rasuwar ɗan uwa Hassan limamin wannan masallaci na Ihya sunna a wannan masallaci mai albarka Allah ya rahamu kuma Allah ya sa duk karatun da zamu yi kamar da kullum da shi muke Allah kai masa lada gabarinsa kamar yana zaune ake yi idan za ku iya tunawa a darasinmu na 122 mun tsaya ne akan fasali ga masu irin littafi na shafi na 189 fasalin da yake magana akan sunnar annabi shiriyar manzon Allah akan sulhi da amani zaman lafiya da amana da kuma mu'amalar kafirai wajen ribatattun yaƙi da ake kawowa da kuma karɓar jizya da mu'amala da ahalul kitabi da munafukai da kuma maganar cika alkawari tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da su waɗannan kafirai mun tattauna akan wasu ƙabilu na yahudawa banu nazir banu quraiza da su banu kainuka waɗanda suka saba wa annabi alkawari sallallahu alaihi wa sallama kuma ya yaƙe su saboda saba alkawarin da suka yi ya ce wa kana hadiyu sallallahu alaihi sallama idan salaha qauman fa naqada ba'dhum ahdahu wa sulhahu wa aqarrahum al-baquna wa radu bihi ghazal jami'a kama fa'ala bi quraizata wan nadhir wa ahli makkah fa hadhihi sunnatuhu fi ahli al-ahdi wannan gaba ta farko kenan don mun karanta nan gurin وعلى هذا ينبغي أن يجري الحكم في أهل الذمة كما صرح به أصحاب أحمد وغيرهم وخالف أصحاب الشافعي فخصوا نقد الأحد بمن نقده خاصة دون من رضي به وأقر عليه وفرقوا بينهما بأن عقد الذمة آكد والأول أصوب وبهذا أفتينا ولي الأمر لما أحرق النصارى أموال المسلمين بالشام وعلم بذلك من علم منهم وواطؤوا عليه ولم يعلموا به ولي يؤلموا به ولي الأمر كان وأن حده القتل حتما ولا يخير الإمام فيه كالأسير بل سار القتل له حدا anan gabar magana ka paragraph na farko ibn al-qayyim yana cewa shirar annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya sulhu da mutane kafirai da ya sulhu ana yin sulhu tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba menene sulhu mun yi alkawari za mu zauna da ku kada ku taɓa mu ma ba za mu taɓa ku ba sannan kada ku haɗa baki da wasu ku zo ku yaƙe mu mu ma musulmi ba za mu haɗa baki da wasu mu yaƙe ku ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan yayi wannan alƙawari da kai to sai kuma ka zo ka warware wannan alƙawarin da sulhun kuma wasu daga ciki kuma suka cika alƙawarin kamar mutanen garin wasu rabi suka ci gaba da rike alkawarin wasu kuma suka saba alkawarin wanda suka saba alkawari daban wanda suka yarda da shi suka ci gaba da tafiya da shi daban to amma matsalar lokacin da aka zo ɗaukan alkawarin da baki ɗaya ne kuma duk kafirai ne idan ya zo to dukansu yake yaƙa shi annabi sallallahu alaihi wasallam ghazal jami'a kamar yadda ibn al-qayyim ya faɗa kamar yadda ya faru a kes ɗin banu quraiza mun karanta da banu nadir a mun karanta da kuma mutanen makka wannan ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da wato kafirai yan alƙawari kuma haka ya kamata a gudanar da dukkan wato hukunci ga ahlu zimma kafiran alkawari kamar yadda almajiran imamu ahmad suka tabbatar da sauransu imamu shafi'i ya saba wannan fatawa suka ce shi imamu shafi'i ya ce wanda ya saba alkawari shi za a yaƙa wanda bai saba alkawari ba to ba za a yaƙe shi ba idan an zo to sai dai a raba to sai aka ce to ya za a bambance tsakaninsu tun da a gari ɗaya suke a wuri ɗaya suke zuwa za a yarga su a ce wane wane wane wane wane wane wane sannan kuma su waɗanda suka ci kiyaye alkawarin ba su da ƙarfin da za su hana wanda suka saba alkawarin su zo su yaƙi musulmin za su iya zama suna kallo a zo a yaƙi musulmin amma shi a imamu shafi'i ya tafi akan wanda ya cika alkawari a kula da cika alkawarinsa wanda kuma ya saba a ainihin wato yaƙe shi to amma ibn ya ce wal awwalu aswabu zancen farko shine yafi inganci yace haka ya bada fatawa lokacin da nasara a ƙasar sham suka je suka ƙona dukiyar musulmi kirista a sham a wata shekara suka kone arzikin musulmi ga baki daya to amma kun ga ai ba dukansu ne suka kone ba ba duka suka haɗu ba wasu ɓangare ne a cikinsu suka je suka kone dukiyar musulmi da haka ibn qayyim ya bada fatawa ya ce su ganin su za a je a kai musu farmaki nan gaba in wasu za su yi barna to wasu za su riƙe hannunsu su hana su ina fata ana fahimta so wannan kenan sai ce to wal islamu la yusqitu al qatla إذا كان حدا ممن هو تحت الذمة ملتزما وأحكام الملة بخلاف الحربي إذا أسلم فهذا له حكم والذمي الناقد له حكم آخر وهذا الذي تقتضيه نصوص أحمد وأفتى به شيخنا في غير موضعه وكان هدي صلى الله عليه وسلم إذا صالح قوما فانضاف إليهم عدو لهم سواهم فدخلوا معهم وانضاف إليه آخرون صار حكم من حارب من دخل معه في عقده من الكفار حكم من حاربه وبهذا السبب غزا أهل مكة وبهذا أفتى شيخ الإسلام بغزوة بغزو النصارى المشرق لما أعانوا عدو المسلمين من التتار على قتالهم وأمدوهم بالمال والسلاح ورأوهم بذلك ناقدين للأهد فكيف إذا أعان أهل الذمة المشركين على حرب المسلمين gabar magana ta gaba shine a wanda duk yake wato akwai haddi a kansa na a kashe shi to musuluntarsa baya hana akwai masa wannan haddin wanda hukunci ya kama shi na a kashe shi sai kuma aka ce ya musulunta to islam din la yusqitul hadd musuluntarsa ba baya dauke masa wannan haddin sai an sauke masa wannan haddi din cikin ahlul zimma ko da ko yana da iltizami da akamul milla sabanin harbi akwai kafiri na ahlul zimma kafiri dan alkawari akwai kuma harbi kafiri wanda yake mai yakar musulmi kawai shi wannan daman bai da wani alkawari kawai duk inda ya ga musulmi ya kasa yake to in ya musulunta yana da wani hukunci daban azimmi kafirin alkawari annaqid wanda ya warware alkawari shi ma hukuncinsa daban ibn qayyim yana so ya ce mana a shari'ar musulunci surar kafiri mayaki abokin fada wanda babu wani alkawari a kan shi to hukuncinsa daban idan ya musulunta haka kuma kafiri dan alkawari shi wannan an yi alkawari da shi amma ya zo ya warware wannan alkawarin to shi ma fa hukuncinsa daban duk hukunce-hukuncensa daban-daban ne ya ce wannan shi ne abinda nusus imam ahmad ya tabbatar kuma shi ne malaminmu ya ce shekul islam ya ba da fatawa a wani wuri to sai kuma ya zo ya ce sunnar manzan Allah shirya annabi sallallahu alaihi sallama idan ya sulhu da mutane yayin da ya sulhu da wancan garin to bayan sun yi sulhu din sai kuma wato fanzafa ilaihim aduwun lahu siwahu sai wasu baki abokanan gaba na shi annabi din sai suka haɗu da waɗancan waɗanda aka yi sulhu da su fadakhalu ma'ahum suka shiga cikin su wandafa ilaihi akaruna wasu suka dada garuwa to sara hukumu man haraba man dakhala ma'ahu fi aqdihi min al-kufari hukumu man harabahu to duk wanda yazo iyake shi da wanda ya shigo daga baya inda duk sun yaƙe shi duk hukuncin su daya ba a wani bambancewa shi yasa da yazo bai bambance ba da yazo yaƙan mutanen makka ina fata ana fahimta duka ya hada ya yaƙe su kuma shekul islam haka ya bada fatawa ya ce a yaƙi kirista 'yan mashirk nasarar mashirk kenan mutanen gabar lokacin da suka taimaki abokanan gaban musulmi cikin tatar alaƙitalihim suka kiristoci ne sai suka je aka hada baki da su suka taimako da makamai da dukiya suka hada suka yaƙi musulmi suka taimaki karya alkawarin da aka yi to ba za a kyale su ba duk wanda aka ga da hannunsa da bakinsa ya shiga wajen yaƙar musulmi bayan da wataƙila an yi alkawari wani karkayi to ya karya alkawari sannan kuma wani ya shigo shi ma ya taimaka to da wanda ya karya alkawarin da wanda ya shigo ya taimaka mai da hukuncin su ɗaya ne kamar yadda waɗannan nasara suka taimaki a tatar a wajen yakin musulmi abinda suka yi musu kuɗi suka ba su akwai wanda ba zai je yakin ba amma zai ba da kuɗi to duk wanda ya ɗauki kuɗi ma ya bayar don a yaƙi musulmi shi ma yana ciki akwai wanda ba kudin zai bayar ba makamai zai tattaro ya tanadin makamai ya dauko ya bayar ya ce aje a kashe musulmi shi ma da hukuncin su daya ina fata ana fahimta yace to waɗannan kenan to fa kaifa idza ana ahlu zimmatil mushrikina ala harbil muslimina ina ga ahlu zimma cikin mushrikai da suka taimaki ainihin wato suka taimaka aka taimaka musu kai wajen yakan musulmi min babi aula wannan duk hukunce hukunce ne yake gaya mana a lokacin da manzo Allah sallama yake jihadi a lokacin da yake fafatawa da kafirai da sulhu da zaman lafiya da ake yi ko da kun al'umma musulmi wani irin wannan zai iya faruwa ha to ya kamata a ce ba ni sunan shi to an yi musu wannan hukunci kamar yanzu kamar yadda ake samu sai a samu wasu mutanen wani ƙauye duk lokacin da aka samu rashin shiryawa ko aka samu wani sabani kamar yanzu misalin ana samun ko gwamnati ta yi wani hukunci akan wani abu kawai sai wasu su zo su huce haushi akan wasu musulmi me laifinsu saboda shugaban gwamnatin shugaban kasan musulmi ne ko kuma gwamnan jihar musulmi ne idan wani abu ya faru sai wasu kafirai a ƙasan nan sai su je su tsara hanya sai su yi ta kashe mutane duk wanda ya zo wucewa kawai sai a halakar da shi to irin wannan idan gwamnati ta zo hukunci garin gaba ɗaya za a tayar idan akwai wani wanda babu shi to ya maza ifita in ba haka ba me yasa bai yi kururuwa ba kuma me yasa da aka zo neman wanda ya yi wannan abin bai yi ba yanzu a nan arewa akwai ƙauyuka da aka san su kamar yanzu irin hanyoyin abuja ɗin nan kaduna abuja akwai sanannun ƙauyuka da aka sani na na kafirai wanda da wani abu ya faru a ƙasar nan mutane ba san hawa ba san sauka ba sai dai su ga an daɗe hanya kawai ana ta kashe su kuma abin mamaki da muka yi bincike wanda ya ba su ma dajin suka mai da shi garin su ma gwamna ne musulmi shi ya ɗauki dajin ya ba su don ya kyautata musu amma kaga sakayyar da suke shine duk lokacin da wani abu ya faru sai dai mutane ba aune kaji an datsa hanya a yi ta ƙonan motoci ana kashe mutane to irin wannan gwamnati idan ta zo ƙauyen za ta tayar gaba ɗaya shine adalci shine daidai a tashe su a wurin a hallakar da na hallakarwa masu hallakar da mutane don saboda gaba kar su ƙara yi to kuma irin wani abu yana ta faruwa sai ga ko musulmi sun yi tafiya sun je wani guri an samu mutum ashirin mutum kaza duk an kashe su gaba ɗaya ko ba ka ba ko kwanan nan ma an kashe wasu ai za su je kaula mutum wajen goma sha takwas haka kaurin aka je aka je aka kashe su gaba ɗaya aka yi musu gawa kuma dama an saba ana irin wannan to ya kamata gwamnati ta rinka karfafa tsaro da matakan tsaro da tsare jinin mutane barin irin wannan abubuwan suna faruwa yau an kashewa ne ba a yi komai ba yau an kashewa ne ba a yi komai ba yau an kashewa ne ba a yi komai ba wannan shine yake samar da rashin zaman lafiya a ƙasa kuma shine yake jefa inda ake cikin aminci ma a ji ana tsoro saboda me mutane fa ba za su yarda su yi ta haƙura ana ta kashe musu mutane ba tare da an ɗauki mataki ba ba za su bari ba kuma ba za su yarda ba da haka adalci shine wanda ya yi a yi masa ya sa manzon Allah sallallahu kaga hukuncin da yake nan ya zauna lafiya idan ya fahimci ka je ka haɗa baki da wani ko kuɗi ka kai aka zo aka yaƙi wasu ko makamai ka kai ko da ba a ganka physically shaksiyar ka ba to idan an zo da kai za a hada saboda nan gaba kar ma wani ya taimaki wani wajen barna ana wannan hukunci ne dan hana wani a taimaki wani wajen barna ina fata ana fahimta Allah gane da mu wa kanat taqdumu alaihi rusulu a adaihi wa hum ala adawatihi fala yuhijuhum wa la yaqtuluhum ولما قدم عليه رسول رسول مسيلمة فتكلم بما قال قال لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما فجرت سنته ألا يقتل رسول قبل ما قال تقبل ابن القيم يجي من ذا الله سبود آدل صلى الله عليه وسلم يا باده كنت yan aike na abokanan gabansa suna zuwa shine rusulu a adaihi ‘yan aike masinjoji na abokanan gaba waɗancan al'ummar waɗancan jama'ar abokanan gaba ne na annabi abokanan faɗa ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to amma suna yiwowa aike sai a waro mutum biyu mutum uku mutum hudu a ce ku je gurin muhammadu ku kai mai wasiƙa wataƙila wasiƙar fa ta tsokala ce wataƙila wasiƙar ta kaza ce wataƙila wasiƙar ta kaza ne wahum ala adawati suna kan gabar amma abun mamaki manzo Allah baya firgitar da su baya tsoratar da su baya kai musu farmaki kuma baya kashe su yace musailamatul kazzabi ai an san shi yan aikensa guda biyu sun zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi magana da duk za su faɗa annabi ya gansu yace kash laula anna rusula la tuqtalu la darabtu anaqakuma wannan maganganun da ku zo kuka faɗa ai ko ku akai da ba dan a addinin mu a sunnan mu a shari'ar mu yan aike ba a kashe su ba da sai na sare wuyan ku yanzu yanzu amma ba ma kashe dan aike bai da ba ruwan mu da dan aike yace fajarat sunnatu Allah yuqtala rasul ibn al-qayyim yace to sai sunnan annabi ta ta gudana duk dan aike ba a kashe shi musulmi ku gane duk wanda ya zama dan aike ne ba a kashe dan aike ba a yi wa ɗan aike ta'addanci yanzu kaga mutanen da suke zuwa suke neman kuɗi a ba su kuɗi ko su kashe wani akan zo a samu wani ya shahada cikin 'yan uwan wanda aka kama ya ce shi a ba shi kuɗin ya kai don wasu ɗin ba a samu wanda zai kai kuɗin amma ya yi shahada ya ɗauki kuɗin nan shi ɗan aike ne kun ce a kawo muku kuɗi an ɗauka an kai muku to a ka'ida a wannan saƙo na duniya ga baki ɗaya da inda ake yaƙi da faɗa da zaman lafiya da ko'ina duk duniya gaba ɗaya wannan doka ce ta gudana dan aike ba shi da laifi dan aike ba a taba shi da haka duk wanda dan aike ne aka turo shi ko da zagi ya zo ko aiken da baki ne aka ce zo dura muku ashir ya koma in dai ba ta'addanci shi yayi ba daga aike kuma ya zarme ya kama ta'addanci to ba a taba shi to ya kamata musulmi su gane wannan kuma ku rike wannan a matsayin ka'ida ta rayuwa gaba daya duk dan aike to yana yana safe yana da safety ba yadda za a yi da shi sai a kyale shi gashi aike aka yi ana neman wasu ya kawo sakon ya kama hanya ya tafi ana kallon sa ba yadda za a yi da shi ar-rusulu la tuqtal fajarat sunnatuhu alla yuqtala rasul sunnar manzon Allah ta gudana in dai dan aike ne kada a taba shi a kyale shi ba mamaki dan aiken bai da ra'ayi aiko shi aka yi a dole haka ne ko ba haka bane ko da 'yan ta'adda ne suka turo shi ba mamaki kuma yana cikinsu to yanzu tun da ai ba ta'addancin ya zo yi ba saƙo ya kawo to a kyale shi ya tafi wannan haka shari'ar Allah take kun gane wannan to mun gama da shi wa kana hadiyu sallallahu alaihi wasallama Allah ya jilisa rasul indahu idza tara dinahu bal yarudduhu kama qala abu rafi' بعثت بعثني قريش إليه فوقع في قلبي الإسلام فقلت يا رسول الله لا أرجع فقال إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرود ارجع إليهم فإن كان في قلبك الذي فيه الآن فارجع قال أبو داود وكان هذا في المدة التي اشترط لهم أن يرد إليهم من جاء منهم وأما اليوم فلا يصح هذا تسيبونه كنشنكما ana iya samun ɗan aike ya zo cikin kafirai cikin abokanan gaba idan ya zo kuma ya ga irin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mu'amalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sai ya ce kai ai shi zama ma zai kawai shi ya musulunta to ya za yi daga aike an turo shi ya kawo abu kawai ya makale ya ce shi fa ya samu gurin zama da zai koma ba to kar ku manta shi wannan dan aike su abokanan gaba fa aiko shi suka yi dan uwansu ne suka ce ka zo ka kawo kaza kai kaza to amma a ra'ayin kansa ya zaɓi shi gwanda ya zauna a wajen annabi ko kuma ya ce ya zaɓi gwanda ya zauna a wurin ku ko an turo muku shi ya zo ya karɓo wani abu sai ce kai ni fa na gaji da zaman dajin nan ni na tuba kawai zan zauna a cikin ku to ya za a yi shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan abokin gaba ya zo a matsayin ɗan aike sai ya ce shi ya zaɓi ya zauna da annabi annabi ya rike shi ya zauna shi to annabi ya ce a'a a'a kaga turo ka akai za su ce rike ka nayi kuma akwai alkawari tsakaninmu da haka in na zo na rike ka yanzu za su iya cewa to yanzu duk wanda suka turo na rike shi duk wanda suka turo na rike shi so ni ba zan ajiye ka ba shine Allah يحبس الرسول عنده إذا اختار دينه يحبس الحبس baya rike dan aike yayin da dan aiken ya zaɓi addinin musulunci yace zai zama gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda bal yarudduhu juye da shi yake ce aje ka dai je ka ga amsa zai faɗa daga baya zai ce in har kana sha'awar addini na yanzu ka mayar da saƙon da ka karɓa da karan kanka kuma sai ka bullo ka kubuto ka taho to in ka zo nan ne ba zan mai da kai ba amma sun taimake ka sun fito da kai sun turo ka waje na kuma ka zo ka zauna kalan sai na rike ka na karya alkawari a a Abu Rafi ya ce ba asani Quraishin ilai Quraishawa sun aika ne lokacin ana ta fada tsakanin musulmi da Quraishawa wanzu Allah sallallahu da Quraishawa kaga shi ma ba Quraishi ne amma kuma kaga suna yakasa saboda Islam fal Islam yuharab ana yakar musulunci da mu yace Abu Rafi yace ina zuwa wajen manzon Allah fa waqa asala sala fa waqa fi qalbi islam kawai sai musulunci ya darsu a cikin zuciyata sai na ce wa manzon Allah ya rasulullahi la arji'u ya manzon Allah ni fa bazan koma gurin mutanen nan Qurayshawa ba sai manzon Allah sai yace a a inni la akhisu bil ahad ni fa ya kai Abu Rafi ina shaida maka bana warware alkawari ba na ɓata alkawari la a bil ahad la an ahada la akhisu bil ahad la ufsidul ahad bana bata alkawari bana canja alkawari wala ahbisul buruda kuma ni bana rike yan aike sune alburuda daga albarit ne albarit kaman mail an gane ko mail wanda ake turawa ko wasiƙa ko email ko wane ne waye da sauransu ana ce albarid albaridul electroni email shine albaridul electroni normal gidan wasiƙa kuma albarid da sauransu to alburuda yan aiken wasiƙa yan aiken sako ni ba na ajiye su ba na tsare su ya kai abu rafai to kun ga wannan annabi yana koya mana ne duk wanda aka aiko shi wani abu ko da kuna neman irinsa ko abokin gaba ne ko wani abu to a ka'ida ta amanar zamantakewa tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba ba a rike shi ku sake shi ya tafiyarsa in dai a musulunci ya ce irje ilaihim ka koma kawai ya kai abu rafi shine shawarata fa in kana fi qalbika alladhi fihi al'ana idan ka koma a cikin zuciyarka akwai abin da yake yanzu na imani farjiya to sai ka dawo zan karbe ka hadisi imam ahmad da imam abu dawud a cikin kitabul jihad da hadisin abi rafi albani yace hadisi ne sahihi a cikin sunan abi dawud to kaga wannan shi ma ya karfafa mana wancan magana to amma shi abu dawuda ya yi ƙarin bayani a ƙarƙashin hadisin ja aminhum an yi sharaɗin cewa duk wanda ya zo a mai da shi an fahimci wannan to kaga tunda akwai wannan sharaɗi duk wanda ya zo a mayar da shi to kuma kaga ai ba za a riƙe ba ya ce wa ammal ana fala ya sai hada abu dawuda ya ce amma yanzu tunda babu wannan alƙawarin ba a zauna aka rubuta alkawari cewa in dan uwanmu ya zo wajen ku ku dawo mana da shi ba to wannan bai inganta ba ba za a yi ba to anan nake so mu yi wani hukunci ko mu yi wani wata magana yanzu mu anan musulmi a arewa nan ana samun wata mace ko wani namiji ya yi sha'awar musulunci sai ya taho arewa sai ya ce shi so yake ya zo kano musamman kano an fi zuwa kano shi so yake ya zo kano ya karbi kalmar shahada haka kawai ba wani ne mai wa'azi ba to za mu juyar da shi amma al'ana fala ya sai hada ko ba ka bane ba tunda babu wani alkawari da aka yi mu ma namu suna tafiya wani yakan je yarda yanzu akwai yaran mu da yawa da suka je aka nuna musu abin duniya a mai da su fastoci yaro ne akwai wani yaro nan a nan cikin gari yake dan Kano ne cirani ya tafi yana zuwa da yaje suka nuna mai abin duniya ya bar addinin sa suka masa aure yar su suka bashi gida kuma suka bashi katococi suka ce zama malamin su daga shiga ya zo nan iyayensa suka turo min shi cewa mai magana da shi su sun yi sun yi yafi karfinsu ya ce sai dai a haɗa shi da wani malami na ce lallai ka yi ƙwari wallahi malam yaro ba haushe malam muka yi ta bugawa da shi ya ce ina ai ya bar musulunci ya ce ina ai musulunci ba abun yi ba ne ya ce saboda sun maka aure sun baka ya ce kaza kaza ba haka muka yi ta bugawa da shi haka na haƙura na kyale shi ta jawo bible ta jawo masa aya ce masa kaza ya ce kaza wallahi da dan uwansa yana tare yana kallo sai hawaye yake to kaga ana samun musulmi ma su koma amma mun shirya mun je kungiyar mun ce sarkin musulmi ya je kai su kara to amma yanzu abin da ake idan wata ta taho idan wata ta taho daga kudu ta zo ta musulunta in kungiyar kanta da labari sai ta kai kara saboda suna da lauyoyi sai su kai ƙara ko wani ya zo musulunta sai ƙungiyar kan sai ta kai ƙara sai a je a ci shari wasu ma a wasu wuraren ma canja maganar ake sai a ce ai a kidnapping ɗinsa aka yi ko kidnapping ɗinta aka yi kuma ana samu suna musulunta da yawansu suna bibiya yanzu za ku yi mamaki kaga wannan karatun billahi azim akwai wanda kiristoci ne suna bibiya kuma wallahi muna magana da su malam kai ka gani ai ka sani wallahi ba musulmi bane yanzu akwai wani a Lagos kirista ne yace wallahi malam duk darasin ka na kaza da kaza wallahi tare da kai muke ina bi muna kuma gaisawa da shi na ce har yanzu dai yace kai ta karatu dai malam akwai mace ma a kudu akwai mata akwai mace tana turo mana sako ta ce ita ba musulma ba ce ita kaza kaza ne amma tana jin karatun nan tana bi to wannan za ka ga wata ranta musulunta insha Allah ta'ala to yanzu irin wannan idan ta yi raɗin kanta ta ce ta musulunta to sai wata ƙungiyarsu ta ce bari ta kai ƙara ba ta yadda ba tana da yanci tun da ta balaga yi ta girma ina fatan kuna fahimta to sanin irin waɗannan hukunce-hukunce zai taimake mu ƙwarai wajen mu'amalolinmu da zamanmu da waɗanda ba musulmi ba Allah shi ganar da mu to sai malin ya ce wa fi qawlihi la ahbisul buruda ish'arun bi anna hadha yaktasu bi rusuli mutlaqan amma radduhu liman jaa ilayhi minhum musliman fa hadha inna ma yakunu ma ash-sharti wa amma rusulu falahum hukmun akhar abu dauda a ibn qayyim ya daɗa yin bayani cewa da annabi ya ce la ahbisul buruda ni ba na rike yan aike yan kawo wasiƙa yan saƙo ba na rike su ya ce wannan yana nuna cewa wannan hukuncin ba na rike yan aike ya shafi yan aiken ne kawai to wanda ba ɗan aike ba fa yanzu waɗannan wanda muka buga misali da su wanda zai taho daga kudu ya musulunta ya zo daga kudu ya kaza ko ya zo daga wani gari ya zo ko daga sabon gari ya zo abin nan to shi wannan ai ba dan aike bane to kenan idan ya zo shi za a iya rike shi a taimake shi wanda ba musulmi ba idan ya yi ra'ayi ya ga tsarin musulmi ya ce yana so zai musulunta babu laifi a karɓe shi a karɓi musuluncin a bashi musuluncin a ɗora shi akan hanya a bashi sana'a a sama masa kaza da sauransu wannan ba laifi kuma bai saba wa doka ba tunda yana da ra'ayi ya zaɓi addininsa kamar yadda musulmi yakan bar musulunci ya koma wajensu ya zamu yi da shi sai dai mu ce mai wa'azi akwai wata mata ma ita ma a wani ƙauye a nan ita ma ita ma musulunta ba musulunta ita kuma tai zan faɗi wannan ne saboda shi kuma mu kiyaye ita kuma wani ne ya zo garin yana irin harkar sai da magani ɗin nan yan magunguna ya buɗe kemis shi ba musulmi ba ne to an ɗan daɗe da shi sai ya ce ya musulunta a oga oga ya zama musulmi oga ya zama musulmi ya musulunta shikenan dan murna ya musulunta sai wani dattijo ya ce to shi ya bashi yasa eh ya bashi ya aure ta ya suka dan samu wurin zama abin nan ya samu dan ɗakin tsohuwar ta gidan kara ne da abin da ya dan gina mata suka zauna can ya aka yi ya aka yi a shi daman ɗan sako ne daman ana turo su sako ya kamata ku sani yawwa ana turo su akwai wanda za a turo shi zai zauna a cikin ku ya daɗe ya miƙe ƙafa ba mamaki ma karɓi musulunci ce ya musulunta amma fa aiki ya zo yi da aka yi ce to shi zai koma garinsu tunda an ga musulmi ne aka ce kala sai ya ɗauke ta suka tafi ai yana komawa washe garin lahadi kawai sai suka tafi coci yaya aka yi haka sai da ya kwambinsin ɗinta kawai ta gaba da zuwa coci ga yaya duk ya mai da su duk kafar aka yi ta waya aka yi ta bugawa aka yi ta waya aka yi wannan musulma ce yar kano yan nan wani ƙauye a nan kusa kusa tana barin new site nan da za ta fi can ba nisa can take yaya aka yi haka ta ce ita ma ta canza addini aka tura dan uwanta ya je abin mamaki ranar da ya sauka garin ran lahadi ne yana zuwa kuma ya tarar da ita da gajeren wando ko siket da irin ba dan kwali din nan da yaran duk sun tafi coci ya zauna ta zo ya ganta ya fashe da kuka ka gama komai aka ci abinci suka tafi shago har shago an bude mata ba yanda ba a yi ba ta dawo ta yi ita ma mun zauna da ita har garin na je muka zauna aka kira ta okay ta bugawa tana you know sa you know na ce to lalle wannan ta yi kwari har ta fara you know sa you know sa da sauransu muka ta bugawa to sun cika mata abin duniya ya shirye ta zaɓi dai gwanda ta koma cikin kafircinta ban sani ba yanzu ko ta musulunta ko bata musulunta ba na faɗi wannan saboda mutane ku rinka taka tsantsan wani zai iya zuwa cikin ku da sunan ya musuluntan ba musulunta ba zuwa yayi wani abu watakila a miƙa mai zuri'a ya kwashe 'ya'yan kaga sun je sun daɗa ƙara kamar yadda ake samu ma ba ana shigowa ma a sace mana yara ma a je a canja musu addini ba suna nan har yanzu akwai 'ya'yanmu da yawa muna faɗa wa gwamnati muna faɗa muna maimaita har yanzu akwai 'ya'yanmu a hannun mutanen nan wanda suka shigo suka sassace suka ɗebe mana suka caccanja musu addini wasu ma a cikin jihohinmu ma kar ka ɗauka wani guri a cikin jihohinmu a cikin jihohinmu sai a zo a buɗe wani gida kawai sai a rinka ɗiban yara almajirai a'a wani ya je kaiwa ɗinki a kama shi wani a nemi yara a rasa ƙananan yara kuma an gansu duk an yi rahoto duk lokacin da aka saci yara din nan a Kano duk an yi ta conference an kira yan jarida gidajen rediyo duk sun tafa faɗa an kama yaro mutum ɗari kaza a gidan wani kaza kaza amma ina labarin yake suna ina suna can saboda 'ya'yan musulmi ne ba su da galifu har yanzu akwai suna kuma hannunsu kuma ba a daina ba rauni musulmi rauninsa ya isa ci bayanmu ya isa to sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi Allah ba mu shugabanni in mun samu shugabanni na kwarai in muka samu shugabanni masu kishi masu adalci masu bin gaskiya da gaskiya wannan wulakancin ba zai ci gaba da faruwa ba amma matukar ba mu samu ba akwai damuwa Allah ya sauke haka kowa ya kula da 'ya'yansa kowa ya kula da iyalinsa to malam ibn qayyim yace hada yaktasu bir rusul mutlaqan amma radduhu liman jaa ilayhi minhum musliman amma wanda cikin kafirai ya baro ɗan uwansa ya zo cikin musulmi ya ce ya musulunta fa hada inna ma yakunu ma shart to za a ce a me da shi ne idan an yi sharadi da su can kafiran gidan iyayensa ko garinsu ko masu addininsu idan an yi sharadi cewa karfa wani ya zo ya musulunta a karbe shi ina fatan kuna fahimta to wannan shine sai a mayar da shi amma in babu wannan alkawarin kowa yana tafiya su kowa yana da yancin shi kenan duk wanda ya zo musulunci shi kenan kuma namu suna iya tafiya can su je su su zama abin da za su ba za mu je mu yaƙe su mu ce sai kun dawo mana da su sun yi a musulunci ba la ikraha fid din illa iyaka dai babu hukuncin shari'a ne da suna da wani hukunci daban dan duk wanda ya yarda a musulunci man baddala dinahu dinahu faqtuluhu to amma babu shari'a ba a yin shari'a amma yan aike to falahun hukmun akhar suna da wani hukuncin daban inji ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'a ومن هدي صلى الله عليه وسلم أن أداءه إذا عاهدوا واحدا من أصحابه على عهد لا يضر بالمسلمين بغير رضاه أمضاه كما عاهدوا حذيفة وأباه الحصين ألا يقاتلاهم معه صلى الله عليه وسلم فأمضى لهم ذلك وقال انصرفا نفي لهم بأحدهم ونستعين بالله عليهم ونه كنشي cikin kyawun mu'amalar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan wani cikin musulmi ya hada baki da wani wanda ba musulmi ba ka ce wani cikin kafirai ya samu wani musulmi suka yi kawance da abokantaka suka kulla alkawari na ba da kariya cewa kaga kai musulmi ne mu yi alkawari ni da kai karka yaƙe ni ko da an zo ana yaƙi to ni karka yaƙe ni kar a yaƙe ni ka yadda musulmi ya ce eh ya yadda to abun mamaki manzo Allah ya ce wannan musulmi shi kadai yana da mutunci da darajar da za a zartar masa da hukunci a kiyakan wancan abokin nashi ga abin da ya faru ko da ba da izininsa ba amma ya zama alkawarin da shi musulmin ya yi da kafirin ba za a cutar da musulunci da musulmi ba watakila suna kasuwanci watakila sun yi makaranta watakila aikin gona ne ya hada su watakila wata mu'amala ne ta yau da gobe ko noma suka yi ko wani harka dai amma fa ba musulmi bane kafiri ne sai kuka yi kawance da shi sai ce yana neman kariya daga gare ka kai musulmi ko da wani dalili ya tashi to shi kar a yaƙe shi kar a taɓa shi manzo Allah sai ya zartar da hukuncin an yi din ba da izininsa ba kuma yace ba komai aje na ba da dama bi ghairi ridahu amdahu shine yace a kama wannan idza ahadu wahidan min ashabi ala ahdi la yadur bil muslimina bi ghairi ridahu amdahu kama ahadu huzaifa kamar yadda aka yi kafirai suka yi alkawari da huzaifa da baban huzaifa cewa ku biyun nan kada ku haɗu da annabi ku zo ku yaƙe mu alkawari suka yi da wanda ba musulmi ba manzo Allah ya samu labari da Huzaifa da shi da babansa sun taro wani alkawari na bada kariya ga wanda ba musulmi ba labari ya zo masa annabi ya ce ku je kuna da wannan matsayin an ba ku dama ya ce ku tashi ku tafi babu komai ku je ana da alkawarin an rike alkawarin kuma wasa'in wa nasa'inullah alaihim zamu nemi Allah ce muke mu akan ku in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yazo a cikin riwayar muslim hadisin hudhaifa ɗaliban ilimi za su iya koma su gani to wai wannan me yake nuna mana wannan yana nuna mana lalle musulunci ba addini ne mai son fitina ba musulunci yana da yalwa musulunci yana da sauki akwai flexibility a cikin addinin musulunci yana da taushi mutum ɗaya a cikin musulmi zai iya yankan unguwa guda ko yaƙi aka zo ya ce jama'a wannan suna ƙarƙashina kuma wallahi duk musulmin da ya shiga ya taɓa wannan nan kafiran to shine mai laifi yas'a bi zimmatihim adnahum kaga wannan wani wani sauki ne addinin Allah ya bayar dangane da kyautata mu'amala da zamantakewa kuma tabbas ana iya samun ka ga mutum ba musulmi din ba ne amma kuna da kyakkyawar alaƙa da shi yana da ɗabi'u kawai dai baya sallah yana iya faruwa kuma kana da yancin a musuluncin ka ba shi kariya ba wai don ka yadda da addininsa ba a ɗabi'unsa kana ƙoƙarin jawo shi ne kana so ya fahimta kuna mu'amalar kasuwanci da shi ko kuna mu'amala harkar noma ko sana'a ko wani business da sauransu wallahi ina so na gaya muku min babil insafi wal adli kun san addinin mu yana tafiya da insafi da adalci da yawa akwai daga cikin waɗanda ba musulmi ba kiristoci waɗanda wallahi sun rufa wa musulmi asiri da yawa da yawa a harkar kasuwanci yanzu wani yana cewa malam tun da na tashi nake mu'amala ta kasuwanci mai gidana ba musulmi ba ne kirista ne yamuri ne ya ce amma wallahi malam bai taba kama ni da rashin gaskiya ba kuma bai taba mun wani abu na rashin gaskiya ba ya ce malam ko ka san cewa ya fi aminta da ni ina nan kano sama da yan uwansa da suke kudu akan dukiyoyinsa miliyoyi malam ka san cewa duk wani sirrinsa sai ya gaya mu ya ce malam yakan turo min kayan miliyan ɗari miliyan saba'in sai shekara uku bai zo nan ba kurin waya muke da shi in yi hoto in tura ma ya ce ya sha bar min miliyan hamsin a akawun ɗina su can shekara ko tambaya ta bai ba saboda ya gamsu da ni kuma ya gaya min wata magana ko ta suka ko na bai taɓa yi ba ya ce kuma duk sallah duk dangi na sai ya musu ihsani ya taimaka musu ya sha biya min kuɗi in je umra ko in je aikin hajji motar da nake hawa shi ya mun wane ne gidan da ke shi ya mun da ya yace amma kun ba musulmi bane ana samu sai taro a Kaduna aka tara mu aka gayyato manyan manyan fastoci na Najeriya da wasu daga cikin malamai ana so a zo a yi wani dialogue a zo a yi wani tattaunawa akan wasu misconceptions da misunderstanding da ake samu tsakanin masu addinin musulunci da wadda ba musulmi ba muka haɗu a filin a ɗakin taro haka ce kowa ya tashi ya bayanin addininsa da irin koyarwarsa mu musulmi muka tashi muka yi bayani muka yi bayani muka yi bayani muka faɗi annabawan mu muka faɗi kyawawan mu'amalolin mu muka faɗi manufofin addinin musulunci shi musulunci so yake wanda ba musulmi ba ya shigo don ya samu gata yana rana ne ake so ya shigo inuwa yana cikin kashi ne ake so ya sa riga tsirara yake ake so a mai sutura addinin musulunci yana kwadaitar da alkhairi ne muka yi ta bada tarihin irin ciyar da musulunci yayi da taimako da ciyar da duniya gaba da zaman lafiya da waye da waye sauransu sai wani shi kuma ya tashi wani fasto shi kuma sai ce maganar gaskiya shi tun da yake bai taba jin bai taba sanin cewa musulunci haka yake ba ya ce wannan abin da kuke faɗa da gaske ne muka ce ba ga ayoyi ana kawo maka da hadisi ba ya ce to ai mu gaya mana ake yi cewa ku kullum tara mutanen ku kuke kuke cewa su zo su kashe mu in sun gamu na ce to me kuka yi mana za ku kashe mu za mu kashe ku haka kawai ai cewa ake ku cewa kuke a ta tada hankali ko a ta kashe mutane ku jihadist ne ku wane ne na ce akwai jihadi amma yana da ka'idojinsa da dokokinsa kamar yadda kuma kuna zuwa ku zuga mutanen ku ai ku ce kaza ku ce kaza ku ce kaza babu yanzu kyakkyawan misali nake so in buga mana yanzu a ƙasar nan a cike take wayoyinmu a cike yake da hoton fastoci da manya-manyan coci-coci na ƙasar nan irin yadda suke tiretinin ƙasar nan da da'awar rikici da za a yi idan ba a zaɓe su ko kuma rikici da za a yi yayin da nasu bai samu ba ko kuma ƙazantar da musulmi da suka musulmi da zagin musulunci kullum aikin da suke kenan amma ba za ka taba jin an nuna hoton wani limami ko wani malami ya zo yana zagin su ko yana ce kaza ko yana ce kaza kai dai za a yi wa'azi dai a faɗi abin da za a faɗa kaga su ne da tsokala kenan amma kullum babu wata rana ta banza da ba a yi shiyarin ba za ka gani fastoci irin maganganun suke faɗa na tada hankali da ƙoƙarin ainihin wato nuna ƙiyayya da gaba kai ka ce ba mu taɓa haɗa gari da su ba kai ka ce babu 'yan uwansu a arewa kai ka ce babu kaza babu kaza kullum maganganu ne suke faɗa akan harkar abin da ya shafi siyasa da shugabanci a ƙasar nan bata musulunci da zagin musulmai da faɗin maganganu da kaza da kaza kamar shugaban nasu idan ya hau iya su kaɗai zai shugabanta banda musulmi zai shugabanta ƙaddara ya je ya ci su kirista kaɗai zai shugabanta ko ku hadda musulmin zai shugabanta to maganganun nan da suke faɗa suke yaɗawa a yanzu ake yaɗawa ba sa jin tsoron me zai iya biyo baya amma ba za ka samu musulmi ya zo yana faɗin maganganu na tada hankali na rikici na kaza mu kullum cewa muke mulki a hannun Allah yake kuma har yau har gobe abin da muke faɗa kenan mulki a hannun Allah yake an ba wanda ba musulmi ba sau nawa yana shugabanci a Najeriya kuma muka yi mai da'a kuma muka bi shi kuma yayi abin da ya ga dama kuma ya tafiyarsa ko ba haka bane ba har girma har kira su an tai an shayi wanda ba musulmi ba sa mai babbar riga a girmama shi a masa fati a masa ba an shayi ba to me a ciki kawai mu abinda muka riga muka sani kawai mutum ko baya son wallahi sai mun ji daɗi da ikon Allah ko mutum baya son mu da taimakon Allah ko iblisi ne zai shugabance mu a ƙasar nan da taimakon Allah sai Allah ya fitar mana da haƙƙin mu zamu rayu kuma kuma Najeriya fa ƙasar mu ce ba inda zamu muna nan daram dakan wallahi da ku ga mu din nan haka muke wallahi tallahi nan zamu rayu mu ci mu sha mu yi noma mu hau abun hawa mu je duk inda zamu je tunda dai Allah ya hada mu ba yanda za ku yi da mu da haka wani wani ya zo ya faɗi magana ya tsoratar ya ce kaza ai kasar ta mu ce ai kuskure ɗaya da aka yi demokaradiyya ce tunda dai demokaradiyya ce za a yi tsarin demokaradiyya ne ai zancen ku ya kare tunda kuma zaɓe za a je ai zancen ku ya kare ai da ku daina ɓata kanku lokaci kuna faɗin maganganu waɗanda suke ba su da kyau na neman tada hankali yanzu Najeriya so ake a zauna lafiya ba neman tashi hankali ba bala'in da muke ciki da wahalhalun da yake muke ciki ma ya ishe mu mu yanzu ba faɗa muke nema ba mu yanzu yanzu sulhu muke nema ko ba ka ba ko ba ka neman sulhu a to jiki ya ji jiki kenan Allah ya mana afuwarsa Allah ya zaunar da mu lafiya to wannan shine tsarin musulunci kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna kyakkyawar mu'amala an yi abin nan ba da izininsa ba wani musulmi ya je ya ba wanda ba musulmi ba kariya ya taimake shi ya yi alkawari ya ce shi zai kare shi annabi ya ce ba komai je ka an zartar maka huzaifa da shi da babansa to bari ku ji wa salaha quraishan ashr sinina ala anna man ja'ahu musliman raddahu wa man ja'ahum min indihi la yardunahu wal lafzu amun fi rijali wan nisa' فنسخ الله ذلك في النساء وأمر بامتحانهن فإن علموا أنها مؤمنة لم ترد ويرد مهرها النبي صلى الله عليه وسلم yayi sulhu da Qurayshawa shekara goma bari ku ji akan me aka yi sulhu Qurayshawa wannan da ya sulhu da su ba musulmi bane ashra sinin 10 years shekara goma suka ce da shi duk wani bakuraishe da ya baro addininsa na kafirci ya dawo wurinka muhammadu ya ce ya musulunta kamar mana kayan mu ba wani wanda zai musulunta shekara goma kamar ba ku gane karatun ba kafirai ƙuraishawa ne suka kafa wa annabi doka a yi sulhu cewa ya yadda daga nan zuwa shekara goma duk ƙuraishi duk wanda ya fito ya ce wai ashadu an la ila illallah ya kalmar shahada ya yi musulunta ba su yadda ba annabi mai da shi shekara goma annabi ya ce ba komai to bari ku ji wani zalunci wa man ja'ahum min indihi la yaruddunahu kuma shi annabin ya yadda duk musulmin da ya baro musulunci ya dawo cikin ƙureshawa ya ce ya kama addininsa na kafirci addininsu na kafirci to annabi kar ya yadda ya ce a dawo masa da ɗan uwansa musulmi kuna akwai wani flexibility sama da wannan akwai wani sauƙi da adalci sama da wannan duniya ta ji shekara goma suka ce wa annabi ba su yadda ba wanda ike kafiri ne ya zo ya ce ya musulunta kalmar shahada annabi dole ya mai da shi haka kuma in wani musulmi zai tashi ya koma cikinsu to kuma ba su yadda ba dole ne a bar musu shi malam haka fa ake kafircin nan da kake ji fa haka fa ake tafiya a kifa kullum kafiran nan da kake gani abinda suke so shine ya za su yi wani hukunci da za su danne musulmi yaran musulmin da aka dauka aka rike ake sace ake kaza yau da ƴaƴan wasu kiristoci ne aka dauka ina tabbatar muku da kun ga amu amu na sojoji da yan sanda da motoci an zo ana cewa sai an kwace su amma muna ta faɗa muna maimaitawa don wani ya ce ba haka bane suna nan a hannunsu suna rike da su kuma ya'yan musulmi ne sun canja musu addini annabi ya ce shi kenan kuma lafazin am ne firijal wa nisa ko namiji ko mace amma daga baya Allah ya ga hukuncin ya yi tsanani sai ya soke banda mata banda mata fa nasaka zalika nasaka Allah zalika fi nisa yace in sun zo famtahinu kunna ku jarrabe su ai musu exams ai musu jarrabawa idan kun gane wacce ta taho dinnan mumina ce da gaske lam turat Allah ya ce kar a mai da ita amma sadakinta a mayar da shi kun gane wani abu idan wata ta taho daga can wannan hukuncin Allah ne daga ƙarshe in wata ta taho daga can aka jarrabe ta aka ga cewa mumina ce da imaninta bai kamata a ɗauki mace in namiji ne yana da ways yana da hanyoyi amma mace ta yi imani ta zo cikin ku kuma kun tabbatar mumina ce abinda kawai za ku yi sadakinta da aka bata a can ha to ku musulmi ku riƙe ta ku mayar da sadakinta ku ce ga sadakinta amma ita ku riƙe ta ta musulunta amma an maza ne ku je a tafi haka malam haka aka yi fa shekara goma annabi yana haƙuri alaihi salatu wassalam wato addinin musulunci addini ne wanda yake yana cike da hikimomi yana cike da ainihin wane ne ba ni sunan shi yana cike da haƙuri yanzu ku duba lokacin da aka yi sulhun hudaybiya kenan ai wannan annabi ya gama shiryawa da shi da sahabbansa za su shiga garin makka sun taho da dabbobinsu da ihraminsu da matansu da 'ya'yansu sai da suka zo hudaybiya fa kawai kafiran nan suka datse hanya kawai annabi ya ga an toshe makka gaba daya kar ka manta shi manzon Allah faɗan makka ne yaya aka yi suka ce ba za ku shiga ba hayya hayya manzo Allah ce duk musulmi su sauke abin hawan su su zauna su jira a ga ya za'a suka turo yan aiki aka zo aka zauna zaman sulhu da tattaunawa suka ce na farko dai ba za ka je kai umran nan ba bana dai ba za ka je ba yi ce saboda suka ce haka kawai garin su ne haka suke ai haka suke wallahi ce ba za ka shiga ba sannan kuma muna shaida ma duk wanda ya sake fitowa daga nan maka ya dawo wajen ka yace ya musulunta to sai ka dawo mana da shi in ba ka ba za a yi fada haka kuma in kai naka ya dawo cikin mu to namu ne kuma ku haɗa kayan ku juya ba za ku shiga makka ba Umar ibn Khattab zai samu manzon Allah ce ya Rasulullah lima nuqaddaniyya yaya za a ɗora mana kaskanci ya manzon Allah ka ba mu wuri mu bude hanya ka ba mu dama za mu bude hanya in ji wa in ji Umar kuma wallahi da an bashi dama sai ya bude hanyar nan tas kaji maza kaji tsayayyu yace ka manzon Allah karka karka karbi kaskanci kar ka karɓi wannan hukuncin ku kanku yanzu da aka faɗi hukuncin ba ku ji daɗin shi ba yi to amma ya za a yi annabi ne nabiyun bi ghairul wahyi la yatasarrafu abubakar yana gefe sai ya ce umar kai manzon Allah ne fa ka ji sakon dattawa kai manzon Allah ne fa me yake nufi kai Allah ne ya ce yayi hakan Allahu akbar sai Umar ya shiru sai haƙura amma wallahi da Umar ya roƙi cewa a ba shi dama malam annabi ya ce wa sahabbai shikenan ku je ku yi ku yi aski ku yanka dabbobin ku yi haƙuri mu tafi madina mu koma suka ce yanzu ba za mu shiga umaran nan ba ya ce ku yi haƙuri Allah ya ce min la tadkhulunna al-masjid al-harama in sha Allah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafuna fa alima ma lam ta'lam wa ja'ala min duni dhalika fat'an qariba suka yi shiru annabi ya koma ɗakin wata daga cikin matansa ummu salama ya leƙa ya ga suna tsatsaye suna tunanin ko Allah zai saukar da wata aya a ce a buɗe a shiga ko a tafi sai manzo Allah ya ce wa matarsa ya ce mutane sun halaka ko mutane za su halaka ce me faru ce gashi an ce a juya a tafi gida suna ta tsaye ta ce ya rasulullahi ai kai ma ba haka ya kamata kai ba kaga amfanin mata ko ina masu cewa ka dinga ra'ayin mata ne karka kula mata ko da kaza wallahi mata suna da amfani kai kai ka san mata kuwa ka san darajar mata kuwa to ka ji kimar mata cewa ta ya rasulullahi kana so su juya su tafi ya ce eh ta ce to fita ka kira wanzaminka a kawo maka dabbarka wanzaminka yi maka aski a gabansu sun tabbatar tun da ka yi aski baka shiga maka ba to gida za ka koma sannan kuma sun ga kayanka dabbarka to wallahi sun san gida za ka koma amma matukar kai baka yanka ba za su ji a ransu cewa a akwai yiwuwar za a yi wahayi a tafi shi za ba su yi ba ba wai sun ki saba ba sun ki bin umarnin ka bane ba haka annabi ya kira mai masa aski ya masa aski ya dauko aka yanka dabbar wallahi da ganin sai suka ta aski suna ta yanka suka ta aski suna ta yanka har aka koma ka ga mace ta amfani amma wai a zo a ce wai in dai mace kai da Allah maganan mata kaza kaza kaza wannan cewa maganan mata maganan mata ku daina wannan maganan bai da kyau fa gaskiya mata mun yadda suna da raunin hankali amma akwai matan da sun fi wasu mazan wallahi tunani da sani ya kamata kuma yanzu maganan mata maganan mata har maganan mahaifiyar kama maganan mata ne duk ba abin ka daina maganan mata maganan mata to maganan matansa ne amma in mahaifiyarsa ta kafa mai doka ta ce kaza kaza ya shirya wani aure zai je kara tsohuwarsa ta ce baba ba na son wannan gidan ba na so baba ba na so ce to hajiya an daina ita ba za a ce maganar mata ba saboda mahaifiyarsa ce to wacce da uwar wani ne ayi da haka ku daina cewa maganan mata maganan mata ba duka maganan mata ne abin ki ba mata suna da matsayi mata suna da daraja Allah cewa innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabiati sabirati wal khashiina wal khashiati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was saimina was saimati wal kadha namiji mace namiji mace namiji mace namiji mace من عمل صالحا منكم صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه duk wanda ya aiki mai kyau a cikin ku namiji ne ko mace zamu ji yadda shi rayuwa mai daɗi ha ashe Allah ya irga da mace ashe Allah ya kimanta mace tunda dai musulmi ne wal muslima ce tana nan ba a goge ba to ita ma za ta iya faɗar ra'ayi a ɗauka a bi amma magana cewa wai in mace ta faɗa wai ba za a ba a kuma ma kai ma maganar naka har kana faɗa ne maganar banza ne kana faɗa akwai wani abin da in an gaya maka kana ɗauka kana aiki da shi baran faɗa ba yanzu abinda na faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu subhanakallah